صلى الله على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المعلم رحمه الله فاذا اقبل الامر على مخلوق رزقه وبينه وبينه حجاب قد يكون اقبالا ولا تقريبا فما الظن بالخالق عز وجل واذا اقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشبوطة بها مليء منها بل آمنها بل آمنها بل آمنها كيف يكون ذلك اقبالا وقد الحمت بالوسواس الحج والأفكار.
الحج وقد الحجب الوساوس والافكار وذهبت به كل كل وذهبت به كل مرحله والعبد اذا قام في الصلاه دار الشيطان منه فانه قد قام باعظم مكان واقربه وأقرب واقرب بي واقربه واطيب به للشيطان واشده عليه وهو يحرص ويجتهد الا وهو يحرص ويجتهد الا يصيبه فيه بل لا يزال به يرده يعيده يعيده وين- وين- ويمنيه.
ويمنيه ويمني وينسيه.
ويمنيه نعم بل لا يزال به يعيده ويم- ويم- ويمنيه يمنيه ويمنيه نعم وينسيه ويتوب عليه بخ- بخيره ورزقه ورجيه حتى يكون عليه شعر الصلاة فيتهاون بها فيتركها فإذا عجز عن ذلك منه وعصاه الحق وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يحفر بينه وبين نفسه ويحل بينه وبين قلبه ويذكره في الصلاة فيذكره ويذكره في الصلاة ما لم يذكر ما لم يكن يذكره ما لم يكن قبل دخول قبل دخوله حتى ربما قد نسي الشيء والحاجة و- وعجز منها فيذكره إياه قد نسي الشيء والحاجة
قد نسي الشيء والحاجة وعجز حاجة والحاجة وعجز منها فيذكره إياها في في الصلاة ليشغل قلبه يش يش ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل ويقوم بها إلى قلبه فلا ينال من اقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها فيصاب بخطاياه بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم يخفف عنه بالصلاة فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه أنتم يا إسلام. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin im- al-imam al-bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau sha biyar ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1437 wadda kuma yake daidai da 24 ga watan biyu miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karanta littafin nan mai suna alwabilu tsayyib min alkalimin tsayyib wallafar shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jauziya wanda ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 700 da da nawa da 51 malam wannan shine darasin mu na 23 malam bai gushe ba yana yi mana bayani akan khushu'i a sallah nutsuwa da halarto da zuciya da tattara hankali guri guda a cikin sallah wanda wannan shine gwargwadon abin da yake nuna matsayin sallar bawa wanda ita kuma sallah ita ce take nuna matsayin musulunci mutum malam yace fa idza aqbala al-'abdu ala makhluqin mithlihi wa bainahu wa bainahu hijab lam yakun iqbalan wala taqriban fama dhannu bil khaliq azza wa jalla ce da a ce bawa zai fuskanci wani mahaluki irinsa amma a tsakaninsa da shi akwai shamaki to wannan ba za a kira wannan fuskanta ba ba kuma za a kirawo ta kusanci ba to ta yaya mai kake zato dangane da mahalicci azza wa jalla sannan ya ce wa'iza aqbala ala alkhaliki azza wa jalla wa bainahu wa bainahu hijabu shahawati wal wasawis wan nafsu mashghufatun biha mal'a minha fa kaifa yakunu zalika iqbalan ya ce to haka nan idan bawa ya fuskanci mahalicinsa azza wa jalla alhali tsakaninsa da shi akwai shamaki na sha'awa na sha'awa-sha'awe akwai shamaki na wasuwasi akwai shamaki na tunane-tunane ya ce wannarsu ya ce walwasawisu yau da wasuwasi wannarsu wasu gofatun biha kuma rai na cike da san wannan waswasin mal'a minha tana cike da wannan waswasin fa kaifa yakunu zalika ikhbala to ta yaya wannan zai kasance fuskanta ce da bawa yake wa ubangijinsa wa qad alhatu wasawis wal afkar ahal alhalin waswasi iri iri da tunani iri iri ya shagaltar da shi wa zahabat bihi kullu madhhabin waswasi alhalin waswasi da tunani wato ainihin ya yi awon gaba da shi abinda malam yake cewa anan idan bawa yana son ya kasance mai fuskantar ubangijinsa to dole ne ya cire waswasi daga zuciyarsa ya cire wani tunani daga zuciyarsa ya kasance Allah ta'ala kadai yake halartowa a cikin zuciyarsa yayin da yake gaba gare shi a sallah waswasi shamaki ne hakanan wani tunani wanda ba shi da alaka da sallah shamaki ne tsakanin bawa da ubangijinsa yayin da yake sallah yayin da kake tsaye gaban mutum dan uwanka amma wani abu ya shiga tsakiyar ku ya hana ka ganin sa ya hana shi ganin ka to anan ba a cewa ka fuskanto shi shi ma ba a cewa ya fuskanto ka a nan ba a cewa ka samu kusanci zuwa gare shi matukar dai akwai wani shamaki da ya shamakance tsakaninka da shi gini ne ko wani itace ne ko wani abu saboda haka abin da kake yi daban abin da shi ma yake yin nasa daban to wannan wasuwasi da sha'awar da take cikin zuciya da tunanin da yake cikin zuciya yayin da bawa yake tsaye a cikin sallah to suna zama shamaki tsakaninsa da ubangijinsa saboda kaga babu fuskantar babu fuskanta ta bawa ga ubangijinsa babu kusancin bawa ga ubangijinsa yayin da ya samu sa wato tunani yayyawa a cikin zuciyarsa waswasi yayyawa a cikin zuciyarsa cewa al'abdu idza qama fi salati ghara ash-shaytanu minhu yace bawa yayin da ya tsaya cikin zai yi sallah da ya tsaya ya fara sallah to shaidan zai shiga kishinsa zai fara kishi da shi to zai fara jin haushinsa saboda ya ga cewa ya tsaya a wani matsayi da shi ya kasa tsayawa a cikinsa an umarce shi da ya yi sujada yaƙi kai kuma bawa an umarce ka kai sujada gashi kana yi to wannan zai sa masa kishi don ya san cewa wannan abin da kake yi yana ƙara matso da kai zuwa ga ubangijinka ne yana ƙara maka mukami ne da matsayi a gurin Allah to shine yace wal abdu idza qama fi salati ghara shaytanu min idan bawa ya tsaya a sallah to shaytan zai fara kishin sa fa innahu qad qama fi a'zami maqami saboda yayin da bawa ya tsaya a cikin sallah to ya tsaya a wani matsayi wanda yake mafi girma wa aqrabihi wa aqwa aqyadihi lishaitan ya tsaya a wani matsayi mafi kusanci zuwa ga Allah ya tsaya a wani matsayi wanda yake mafi sanya haushi da bacin rai a cikin zuciyar shaidan wa ashaddihi alaihi mafi tsanani akan shaidan fa huwa yahrisu wa yajtahidu kullal ijtihadi an la yuqimahu fihi don haka shaidan zai yi iya bakin kokarinsa zai yi iya bakin kokarinsa sai inda karfinsa ya kare ne ya ga cewa bawa bai ci gaba da tsayuwa a wannan gurin ba ko kuma tsayuwar bawa bata zama mai kakkiya a wannan guri ba bal la yazalu bihi ya'iduhu wa yumannihi wa yusihi a shaidan ba zai gushe ba zai tsaya tare da shi yana sa masa burace-burace a cikin sallah yana masa alkawari iri-iri yana sa masa buri yana kuma mantar da shi wa yajlibu alaihi bi khairihi wa rajili ya kuma yi masa taron dangi ya tattaro masa mataimakansa waɗanda suke mahaya da waɗanda suke tafi a ƙasa wato ya tara masa ya masa taron gayya ya tara abin nan taron dangi ya gayyato masa gayya ta sojojinsa da rundunarsa mahayan cikinsu akan dawakai da waɗanda suke tafiya a ƙasa hatta yi hauwina alaihi sha'anar salah har ya ga ya sanya masa wato ganin ƙasƙancin al'amarin sallah wato abinda malam yake cewa yayin da bawa ya tsaya yana sallah wannan matsayin da bawa ya tsaya a cikinsa ya fuskanci ubangijinsa to matsayi ne wanda yana fusata shedan kwarai da gaske yana fusata shedan kwarai da gaske kamar yadda zo a hadisi cewa yayin da bawa ya yi sujjada ga Allah ta'ala shedan zai juya yana ihu yana kuka yana cewa ya kai cona ya waile umira bis sujudi fa sajad wa umirtu bis sujudi fa abait ni an ce in yi sujjada na kiya amma shi gashi an ce yayi sujjada gashi zai yi saboda ka sai rika fashewa da kuka to wanda yake babban maki irin sa ya ga cewa ga abokin kiyayyarsa abokin gabarsa gashi zai ci wata nasara da shi ya kasa ci to lalle ba zai kyale shi ba zai yi iya bakin kokarinsa ya ga cewa shi ma ya lalata masa sha'aninsa wato irin taɓare ɗin kowa ma ya rasa tun da shi ya rasa to kowa ma ya rasa saboda haka zai yiwo kansa ya yi ta sa masa wato burace-burace kamar yadda Allah ya ce ya iduhum wa yumannihim wa ba ya iduhum shaitanu illa gurura yana cikin makaman shaidan ya rika sawa bawa burace-burace na sa masa tunani yana son ya zama kaza ya yi kaza ya samu kaza ya kai matsayi kaza to ba zai tashi sa masa burace-burace ba sai ya ga ya tsaya a sallah sai ya bujiro mishi da sha'anin duniya saboda haka a lokacin abinda ma bai zo zuciyarsa ba sai ya rika tunaninsa in dan siyasa ne sai ya rika tunanin ai an yi zabe har ya ci zabe gashi na an zo rantsar da shi gashi na in dan kasuwa ne ya yi wata oda kawai rika tunanin ai ta samu shigowa ta kubuta daga hannun kwastam ta shigo kuma gashi ya shiga kasuwa yana ta bararrajewa ana ta rububi eh to haka kowanne mutum zai shigo masa ta abin da ya san cewa ta nan zai yi nasara sai ya rika sa masa burace-burace wayu banne ya yi duhu wayu banne to a daidai lokacin zai rika mantar da shi abin da ya kamata ya tuna sai ya tuna masa kuma abin da ya kamata ya manta da shi ba abin da ya kamata ya rika tunawa irin sallarsa a lokacin ya tuna me yake ciki yanzu ƙur'ani da yake karantawa me yake faɗa fatiya da yake karanta ya shajin ana fassara ta to ya rika tadabburin ayoyin da yake karanta su rika ratsa zuciyarsa da gaɓoɓinsa in ayoyin alkur'ani ya dauko yana karantawa ya rika su rika shiga zuciyarsa in ya tafi su ruku'u ya san ruku'u yake ciki kuma ya san me yake faɗa a cikin ruku'u in ya dago haka wani abin shi ya kamata ya rika tunawa to amma shaidan sai ya rika mantar da shi wannan sai kuma rika tuna mishi abinda bai dace tuna su ba bai tuna shi ba to shi ne har ya sa shi ya wulakanta sallar ya lalata sha'anin sallar ya tozarta sallar fayatahawalu biha fayatrukuha a hankali a hankali ma har ya fara wasa da sallar har ba zai bacci tun yana barin shi yana tsayawa a cikin sallar amma kuma ba zai bari sallar zama wata sallar a zo a gani a gurin sa shikenan sai ya rika sa masa damuwa duk sanda aka ce lokacin sallah yayi sai ya ji ya damu amma haka zai taso cikin kasala da mutuwar jiki وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى taso cikin mutuwar jiki da kasala haka zai zo da ya zo ya rika duba abubuwa ke yaushe za a tada sallar nan a yi a sallar a sallame shi idan liman ya yi dan makara minti uku hudu biyar to sai fara tsaki shi kaga limamin nan kullum sai ya bata mana lokaci a sallar ke innal abda fi salati ma damat as-salati tahbisuhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce bawa yana cikin sallah matukar jiran sallar ne yake ba fa zaman banza yake ba mala'iku suna ta rubuta masa lada ne wannan zaman da yake ba haka kawai yake yin shi a babu ba kai dauka kawai zaman jira ne na banza ce ba limamin ne yana bata mana duka yana bata mana duka yana bata masa to sai ka ga da zarar ko da liman yana fitowa akan kari ana sallah to amma da zarar tunda ya an rubuta za a tada sallah bayan kiran sallah da kwata yana yi yana dubawa yana yi yana duba akwai wanda aka ce hatta lissafi yake daga gidansa in ya taso minti nawa zai yi in ya zo zai ta duba agogo liman kai ya ƙara minti ɗaya to da ya fa ƙara minti ɗaya to sai shiga waiwaye wa za a jawo kawai ya musu sallah saboda an shiga lokacinsa liman ya zo ya ɗauko wata sura mai daɗi ya kasa zan birki sai ka ga zuciyarsa tana tafasa tana tafasa tana tafasa za a yi sallan nan duka a cikin minti goma minti sha biyar an gama amma duk yana tafarfasa limamin nan yana yana wahalar da shi yana wahalar da shi kuma abinda zaka yi mamaki inda zaka samu sharri shedan inda zai fita bakin masallaci su haɗu da wani abokin sa sai su minti 30 a tsaye suna hira sai su minti 30 ya fada ya fada ya fada ya fada a baya jin kuma gajiyar amma a nan minti biyar ya fara tsaki liman ya rike shi nan za ka san cewa akwai aikin sheda tun da kai ne a nan kai ne a can ba da ka fita wani abu ka zama ba kana nan ɗin kai ne da ka fita dai kai ɗin ne da kafafuwan nan da kake tsaye a nan su kake tsaye a can ko ba wani abu aka baka ka sha ba lokacin da ka fita yadda kake haka haka ka fita amma za ka iya tsayuwa ta minti talatin kuna hira da abokinka ce wallahi ka za zuwa gida na dan makara saboda wani haɗu wani abokina to mun daɗe muna muna dan tattauna da shi ba zai damuwa da wannan daɗewar ba to kuma wannan da aikin shi saboda me saboda ya ƙara sa masa shi ma ya tsana sallar ya ji baya santa to shine malam yace fa yatahawanu biha fa yatrukuha karshe ma ya fara wasa da ita har ma ya rika barinta fa'in ajiza an zalika minhu idan ce ɗan yayyayi ya kai bawa wannan matakin matakin ya daina sallar ya ga ba zai iya ba bawan nan ya ciji wa asahul abdu bawan ya saba masa maganar dai in daina sallah ba za ta yi ba ya ci gaba da kula da sallarsa wa kama fi zalika al-maqam ya tsaya a wannan matsayin aqbala aduwullahi ta'ala hatta yakhtura bainahu wa bain nafsihi to sai yace to tunda haka ne zan yi ta sa maka waswasi a zuciyarka sai yayi ta darsa masa abubuwa a cikin ransa wa yahula bainahu wa bain qalbihi ya shiga tsakanin shi da zuciyarsa fayudhakkirahu fi salati ma lam yakun yadhkuru qabla dukhuli fiha saboda haka sai ya rika tuna masa wasu abubuwa a sallah waɗanda ba zai iya tuna wato wanda baya tuna su kafin ya shiga sallar kafin ya shiga sallar baya wannan sake-saken amma yana tsayawa a sallar kuma sai shaidan ya zo ya ta ta tuna masa su ta tuna masa su hatta rubbama kana qad nasiya shay'a wal hajata wa aysa minha har ma yakan kasance wani lokaci mutum ya manta abu ya manta wata bukata ya ma fitar da rai daga gare ta ajiyar sace ko wani abu ne da ya manta ina ya aje shi ina ya sa shi ko lissafi ne ya bace masa ya haƙura amma yana shiga sallah sai kawai ya tuna fayu zakirahu iyaha fi salati da ya shiga sallah sai shaidan ya tuna masa abu to in wani abu ne wanda yake buƙatar gaggawa sai ya gaggawa sauri sauri saboda ya je riske shi yawwa na tuna da ta ya haƙura amma yanzu ya tuna shedan ya tuna masa li yushghila qalbahu biha ba dan ko ba dan ya shagaltar da zuciyarsa da wannan tunanin da wannan bukatar wa ya'khudhu 'an Allah azza wa jalla ya dauke shi ya raba shi da Allah ya raba zuciyar tashi da Allah ta'ala gashi tsaye gaba ga Allah ta'ala amma ba zuciya shedan ya ya dauke zuciyar ya tafi da ita fa yaqumu fiha bila qalb sai ya tsaya gaba ga Allah cikin sallah amma ba zuciya ce bawa babu zuciya ai kaga ya zama kawai gawa innamal mar'u bi asgharihi qalbuhu wa lisanuhu waɗannan harshe da zuciyarka su ne mutum ce babu harshe babu zuciya ma'ana baya iya magana a fahimci me yake faɗa baya da zuciya da zai fahimci abin da ake faɗa masa to ana ba mutum bane to sai ya ɗauke wa zuciya wanda ce tafi komai tsada a jikin ɗan adam ita ce markaz nan ne santa duk wani abin da gaɓoɓi suke yi a nan tana suke karɓar umarni tana ake ba su umarni to sai sace zuciyar sai bawa ya yi tsaye gashi a sallah amma gangar jikin ne ba zuciyar fala yanalu min iqbalillahi ta'ala wa karamatihi wa qurbihi ma yanaluhu almuqbilu ala rabbih ala rabbih Allah azza wa jalla don haka ba zai samu fuskantar ubangiji ta'ala da zai yi masa ba saboda babu babu zuciya ba zai samu karramawar da ubangiji zai yi ba ba zai samu kusanci da ubangiji ba irin wanda wanda zai fuskantar da zuciyarsa ga Allah ya fuskantar da kansa da zuciyarsa ga Allah ta'ala zai samu to kaga idan ya kasa cimma waccan bukata na ya sa kama daina sallar to sai ya ga da babu gara kaɗan idan wancan ya gagara na yi na yi don ga cewa ya daina ma sallar abin da ya fuskara to bari in sa shi rika yin sallah amma sallar ta zama fankoci ta zama fankoci ba komai a cikinta sauraka bawa dai zai zo ka gan shi tsaye a yi ruku'u ya ruku'u ya dago a dago ya dago amma kuma ba zuciyar kawai jikinsa ne kamar robot haka yake yana motsi ya yi kamar wani inji ne kawai ke motsa shi amma zuciyar ba ta tare da shi don haka abinda wanda yake fuskantar ubangiji a cikin sallarsa zai samu to shi ba zai samu ba al'abdu ya kunu bai na ikbalai lillahi subhanahu wa ta'ala bai na ikbalai min Allah ubangiji yana fuskantar ubangiji yana fuskantar bawansa fuskanta guda biyu yayin da ya zo sallah idan bawa ya tsaya gaba ga ubangiji da niyyar sallah aqbala alaihi rabbu ubangijinsa zai fuskance shi idan ya halarto zuciyarsa ya zamana yana sane da abin da yake yi da khushu'i da tsantseni da nutsuwa to aqbala alaihi thaniyatan to sai ubangiji ya sake fuskanto shi wannan fuskanto ta biyu to ta sakamako ce amma yayin da bawa ya zo ya tsaya gaba ga sallah fa aqbala alaihi rabbu to sai kuma zuciyar sai ta sai ta tashi sai ta yi wani guri to wannan fuskantowar ta farko sai ubangiji ya janye ta sai zama da kawai shi kadai yake bidirinsa amma ubangiji baya tare da shi فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه الله عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته don haka ba zai samu irin abin da wanda ya fuskanci Allah ta'ala da zuciyarsa wanda ya halarto Ubangiji ta'ala a zuciyarsa yake samu a cikin sallarsa ba fayan sarifu min salatihi mithla ma dakhala fiha bi khatayahu wa dhunubihi don haka sai ya shiga sallah ya fita kamar yadda ya shiga da zunubansa da kurakuransa da zunubansa da laifuffukansa da zunubansa yayin da bawa ya yi sallah sallah tana daga cikin mukaffirat salawatul khams na cikin mukaffirat abinda yake kankare maka laifuffuka yayin da kai sallah wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at yayin da bawa yake sallah to laifuffukansa da kurakuransa ana kankare masa amma yaushe wace irin sallah shine na ibnu ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yake gaya mana wace sallah ce bawa yake samun wannan tagomashin a cikin ta kowace ce a sallar da bawa ya fuskanci ubangiji da gangar jikinsa ya fuskance shi da zuciyarsa ya halarto da ubangiji ta'ala lokacin da yake sallar to wannan sallar ita ce take kankare masa don ita ce ubangiji ta ala ce ayi ai ba kawai Allah cewa yi sallu ba cewa wa aqimus salah ku tsayar da sallah allazina yuqimuna salah wal muqimina salah rabbi ij'alni muqimas salah wa aqimis salata li dhikri duk inda Allah ta'ala ya ambaci sallah sai ka ji kalmar aqim aqim aqimu aqimu yuqimuna sannan sai sallar ta zo amma babu inda Allah yake cewa ku yi sallah sai ya ce ku miƙar da ita a kama shai shine ka miƙar da abu wato ku yi sallah miƙakkiya ba sallah wacce take kantarariya ba ba wacce ta mammo kaɗe ba yawanci sallolin mu duk a mammo kaɗe suke da wuya ɗayan mu yayi sallah miƙakkiya kamar yadda Allah ɗin ya ce aqimu ku miƙar da ita sai dai kawai mokaɗewar iri-iri ce ko wata mokaɗewar za ka iya tafiya da motar ka koda ta ɗan mokaɗe nan mokaɗewar ba matsala amma aka ce ta yi wani wata mokaɗewar ai ba inda za ka da an ganka sai a ce to wannan gareji zai kai ta ba za a ɗauka yawon kake ta ta samu matsala to haka sallolinmu suke a mammokaɗe sai dai ta wasu ta fi ta wasu mokaɗewa to ba irin wannan sallar ake so bai ba mu yi sallah miƙaƙƙiya aqimus sala to idan bawaye irin wannan sallah to tace take kankare masa khafayahu wa dhunuba laifukansa da zanubansa fayansarifu min salatihi misla ma dakhala fiha bi khatayahu wa dhunubi wa asqaluhu lam tukhaffaf anhu bis salah nauyaye-nauyayen da suke kan shi ba za su sauka daga kansa ba don yayi sallah ita sallah yayin da bawa ya yi ta kamar yadda ake so to yana gamawa zai ji shi daban abinda ya nauyayi zuciyar shi zai zai ya tafi ya dawo wasai ya yi saka yau babu wannan nauyin da yake ji da a jikinsa to yayin da ya kasance sallarsa ya yi ta ba tare da kushu'i ba to zai gama ya fito daga cikin sallar kamar yadda ya shiga bi asqalihi da nauye-nauyensa sallar bata sassauta masa komai ba fa inna salata innama tukaffiru sayyi'ati man adda haqqaha ce sallah tana kankare laifuffukan wanda ya biya haƙƙinta wanda ya cika haƙƙinta shi take kankarewa zunubi wa akmala khushu'aha ya kammala ya cika khushu'inta sannan wawa kafa bai na yadda Allahi ta'ala bi kalbihi wa kalabihi ya tsaya gaba ga Allah ta'ala da zuciyarsa da gangar cikinsa to wannan ita ce take kankare wa mutum laifuffukansa saboda ka in yayi sallah laifuffukan da yayi sai Allah kankare masa saboda tsayuwa gaba gare shi da yayi da ikhlasi da hasken da ya samu sauraka ya samu kusanci zuwa ga ubangiji ya nemi gafararsa ya nemi abin nan ɗinsa ya samu abin da ya samu to wannan zai wato zai sassauta masa daga abin da yake damunsa na rayuwa zai sa masa sassauci a cikin abin da yake damunsa na rayuwa malam yace fa hadha idan sarafa minha wajada khiffatan min nafsihi to bismillah بسم الله نعم فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأشكال قد وضعت عنه قد وضعت قد وضعت عنه ووجد نشاطا وراحة وروحا وروحا وروحا حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها لأنها قرة عينيه ونعيم روحه روحه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا ومستراحه ومس- ومستراحه في الدنيا فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيس فيستريح بها لا منها والمحبوب فال فالمحبون والمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وقال صلى الله عليه وآله وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة فمن فمن جعلت قرة عيني آه، عينه في الصلاة كيف تقر عين- آه، عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها فصلاة فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد تصعد هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها يستقبل.
الرحمن، حتى يستقبل.
يستقبل بها يستقبل حتى يستقبل بها يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك الله كما حفظتني وأما صلاة المفرد مفرط المفرط وأما صلاة المفرد المضيع المضيع له.
المضيع المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف تلف الثوب.
تلف فإنها تلف كما يلف الصوت الخلق خلق الخلق ويضرب بها وجهه وجه صاحبها صاحبها.
وتقول ضيعك الله كما ضيعتني نعم مالا يتي فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه فهذا wannan da ya yi sallah ya cika kushu'inta ya cika ruku'inta ya cika haƙoƙinta to yayin da zai gama yayin da zai gama sallah waje da khiffatan min nafsi sai ya ji jikinsa ya dawo sakayen wasai babu babu takuruwa a cikin zuciyarsa wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu sai ya ji wani nauye nauyen da yake kansa duk kamar an sauke masa su fa wajada nashatan wa rahatan wa rauha sai ya samu nashadi ya samu hutu ya samu ni'ima waɗanda suke masu yin sallah kamar yadda aka ce a yi sallah hutu suke samu a cikin sallah nashadi suke samu a cikin sallah ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana cewa duk sanda wato yana gaya wa su ibn qayyim don ya- ya zaburar da su ce- ce wannan sallah wato sallar da yake tsire idan bai yi ta ba to yinin gaba ɗaya baya jin karsashi a tare da shi baya jin karsashi a tare da shi ba zai ji nishadi ba ba zai ji ƙarfi ba zai yi ni cikin kasala da mutuwar jiki sabanin idan ya yi sallah to haka haka bawa yake wanda ya san haƙƙin sallah kuma yake ba da haƙƙin sallah yakan samu khiffatan min nafsihi wannan waye-waye da yake kansa duk zai sauka da kansa zai samu nishadi zai samu karsashi zai samu kuzari zai samu ni'ima zai samu hutu yayin da yayi sallah hatta ya tamanna annahu lam yakun lam yakun kharaja minha har ya rika ma burin ina ma bai fita daga sallar ba ina ma sallar nan ba ta kare ba a ci gaba da yi li'annaha qurratu aynihi wa na'imu ruhihi saboda sallah farin cikin sa ne kuma ni'ima ce ga ruhinsa sallah farin cikin sa ne sannan kuma sallah ni'ima ce ta ruhinsa wa jannatu qalbihi aljanna ce ta zuciyarsa wa mustarahuhu fi dunya kuma ita ce gurin hutawarsa a duniya ina zai je ya samu hutu shine yayi sallah fala yazalu ka'annahu fi sijnin wa dhiqin hatta yadkhula fiha yayin da ya fita daga sallah ya rika jin ina ma bai gama sallah ba saboda yana jin ya fita daga gurin hutunsa ya fita daga wata ni'imarsa ya fita daga wata aljannarsa zai yi ta jin kansa cikin takuruwa zai ta cin kansa kamar cikin kurkuku yake ka annahu fi sijin kamar yana cikin kurkuku wa dhiqin kamar yana cikin kunci hatta yadkhula fi har sai ya kuma samu an an yi an yi ikama sallah an kiran sallah an ikama ya shiga ciki fayastarihu biha sai ya samu hutu a sanadiyar sallah la minha ba wai ya huta da ita ba wato ya samu hutu a sanadiyar ta ba wai a yi ta ya huta ba kasan galibi mu abinda muke cewa a zo a yi sallar nan mu huta kai ni fa na yi sallar ta wallahi na huta na sauke nauyi haka muke cewa to amma mutanen kwarai su ba haka suke cewa ba abinda suke cewa sallar ita ce take samar musu da hutu ba wai ita ce take hana su hutun ba a dalilin ta suke samun hutu falmuhibbuna yaquluna nusalli fanastarihu bi salatina ce masoya na hakika masoyan Allah na hakika su cewa suke yi muna yin sallah domin mu samu hutu a sallar a sanadiyar sallar mu samu hutu kama kala imamuhum wa qudwatuhum kamar yadda imamun su shugaban su abun koyin su kuma annabin su sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya bilal arihna bis salah annabi yana cewa bilal hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud da muslim imam ahmad da wasu littafan hadisi hadisin salim ibn abil jad annabi sallallahu alaihi wasallam ya bilal arihna bis salah samar mana da hutu ta hanyar sallah ba a rihna minas salati ba a rihna bis sala ai bis sababis sala sauraka kira sallah don mu zo mu yi sallah mu samu hutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar haka walam yaqul arihna minha bai ce ka hutar da mu daga sallah ba wato ta da sallah mai mu huta a'a ta da sallah mu samu hutu daga gare ta wa qala sallallahu alaihi wa sallama hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a wani hadisi kuma hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ilat qurratu aini fi salah an sanya farin ciki na a cikin sallah faman ju'ilat qurratu ainihi fi salati fa kaifa taqarru aynuhu bidunha malan yace to yaya wanda duk za a sanya farin cikin sa a cikin sallarsa ta yaya za a yi yayi farin ciki ba da sallar ba sai da sallar ne zai samu su wa kaifa yutiqu sabra anha ta ya zai iya hakuri a ce gashi lokacin sallah yayi kuma a ce bai tashi yayi ba to wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi hadisi ne wanda yake tabbatacce yana cikin sunanin nasa'i as-sughra da al-kubra yana cikin musnad imam ahmad cikin littattafai daban-daban a hadisin anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu to haka bayan Allah suke ta sallah ita ce take nuna matsayin musulunci a gurin mai yinta wato alama ce ta musulunci inda za ka gane mutum mai addini shine mai kula da sallah shi yasa za ka ga ko kasashen da ake takurawa masu addini a masallaci ake sa ido wanda aka ga yana yawan da an kira sallah yanzu to wannan an tashi kaman masu addini a kama shi saboda yanzu ko kwanan na aijib abinda aka yi ta yi kenan aka rika kama ɗalibanmu da sauran ƙasashe wasu kawai saboda wai suna yawan zuwa masallaci wani da aka kama shi ake gaya mu yan sandan suke cewa me yayi laifinsa me yayi ce ana yawan ganin shi a masallaci me yayi me yasa saboda abu ne mai sauki a Egypt kaga samari ba sa sallah ba sa sallah kaga mutum gashi kamar mutum amma sai ku yi sallah ku gama shi ba musamman 'yan kasuwarsu sallah ba ta gabansu shi yasa duk wanda ya zo irin kasashenmu yake mamaki su larabawan kansu wallahi su ce abin da ya ba su sha'awa da an yi kiran sallah sai kaga lokacin sallah sai kaga can ana sallah can ana sallah can ana sallah to babu inda za ka ga irin abin da kake gani anan sai ko in ka je irin su saudiya nan ne za ka ji da lokacin sallah ya kaga an rufe kantuna an yi waye an tafi to ba inda za ka ana sai ka shigo irin irin wajejen da zarar aka ce lokacin sallah yi to kowa za ka ga ya aje aikinsa an je an yi sallah to wani alama ce ta addini Allah ta yi fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din ya sanya sababu ukhuwa al-ukhuwati fid din iqamatu salati awwal ba da tauba bayan mutum ya ce la ilaha illallah to ya tsaye da sallah Allah ce in suka tuba suka tsayar da sallah suka ba da zakka to ƴan uwanku ne addini kaga ashe da za a rasa sallar nan to ƴan uwantaka ta rushe ƴan uwantaka babu ita to sallah ita ce take nuna gurgurdan matsayin musulunci a gurin bawa shi yasa imamu ahmad a cikin ruwayar muhanna ibnu yahya yake cewa inna ma hazzuhum min al-islam ala qadri hazzihim min as-salah ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك فقدر الصلاة في قلبك هكا إمام أحمد يكيتشوه يكيتشوه ربنسو أمسلين شيني غرغدر ربنسو أسلح gwargwadon yadda suke kula da sallah to haka gwargwadon rabonsu yake a cikin musulunci ya ce haka nan kwaɗayinsu da musulunci shine gwargwadon kwaɗayinsu da sallah ka zai da suke kwaɗayin musulunci sallah to shine kwaɗayinsu ga musulunci ya ce to ka san kanka ya kai bawan Allah ka san kai wane ne ka guji ka shiga taitayinka kada ka sadu da ubangijinka wala qadra lil islam indak ya zama da musulunci baya da wata daraja a wajenka ta yaya saboda tozarta sallah ko baka yi mata daukan muhimmanci ba ka guji waɗu da Allah a cikin wannan yanayi fa inna qadra al-islam fi qalbika yace ka qadri salati fi qalbika gurgurdan yadda sallah take a zuciyarka to haka musulunci yake a zuciyarka shi yasa bayan Allah suka mai da sallah ita ce komai khushu'i a sallah shine suka yi fice da shi yadda har ya zama na a tarihin su ana ambatar su da yawan khushu'i yanzu kamar Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin saboda yawan bautar Allah da yake ake ake masa lakabi da Zainul Abidin wato adam masu bautar masu bautar Allah ya kasance idan yayi alwala yana gama alwala sai a ga launinsa ya canza kalar fuskarsa ta canza launinsa ya canza kamar wanda hankalinsa ya tashi iyalansa su ce da shi ma hazar ladhi ya'tarika inda alwudu me yake samun ka haka idan ka alwala sai muga duk ka canza kamar ba kai ba sai ya ce atadruna baina yaday man aqumu kun san gaban wa zan tsaya kun san gaban wazan tsaya saboda haka sallar tana da girma a zuciyarsa yana yin alwala to zai san cewa fa zai je abin nan hatimul asam yana ɗaya daga cikin al'ubbad az-zuhad wanda suka shahara a labarin waɗanda suke yawan bautar Allah an tambaye shi game da sallarsa ya ce idan lokacin sallah ya yi zan cika alwala in zo gurin da nake so in yi sallah a gurin in dan zauna har hatta ya shtami a jawarihi duk gabobi na su koma inda suke in samu in nutsu ce thumma aqumu ila salati sana in tsaya inda zan yi sallah in shiga sallata ce wa aj'alu al-ka'bata baina hajibai sai ya zama na ka'aba nake gani a cikin idona zan sanya ka'aba a kwayar idona sauraka baya hango duwar abin da yake kai kawo kamar ka'aba ce kawai a gabansa wasirata tahta qadami duka jin kamar yanzu akan wani siradi zan tsallake siradi kasa wuta ce ce wal jannata an yamini ga aljanna nan a dama na wan nara an shimali ce ga wuta kuma a haguna yace wa malik wa malakul maut wara'i ga mala'ikan mutuwa kuma bayana wa azunnuha akhiru salati wa azunnuha akhiru salati kuma zan dauka wannan ita ce karshen sallata ga ne tsaye na sa ka'aba a ido na na ji kafafuwa na kamar kan siradi nake dama gare ni aljanna ce hagu wuta baya mala'ikan mutuwa saboda haka zan ji cewa wannan ita ce karshen sallata thumma aqumu bainar raja'i wal khawf sannan in tsaya ina fatan a karba kuma ina jin tsoron in samu matsala wa ukabbiru takbiran bi tahqiq zan yi kabbara da haƙƙaƙewa sannan wa aqra'u qira'atan bi tartil zan karanta alqur'ani tare da rera shi da tartilinsa da kula da ƙa'idojinsa wa arka'u ruku'an bi tawadu' sannan yi ruku'u cikin tawalu wa asjudu sujudan bi takhashshu in yi sujada cikin khushu'i wa atba'uha al-ikhlas sannan in biyar da ikhlasi cikin sallata in sa Allah ta'ala shi kadai a raina thumma la adri aqubilat am la karshe kuma in ban sani ba an karba ko ba a karba a cikin mu akwai wanda yake sallah fi sabilillah babu muslim ibn yasar wani yana cikin hilyatul auliya na abu nu'aib muslim ibn yasar ɗaya daga cikin tabi'ai ne suna cewa idan salla lam yash'ur ma haula in yana salla bai sanin ma me yake gudana a gefensa ta rana yana salla dirkan masallaci ta rikito ta faɗo mutane ana ta hayaniya shi bai san abin da ake ba sai da ya gama sallah sannan ya gane ashe wai wata fila ce ta balle a cikin masallaci shi ne bai san abin da ake amir ibn abdullah yana daga cikin tabi'ai ibn abdullah yana daga cikin tabi'ai cikin masu min khashi'i as-salah min al-khashi'i kana idza salla كان إذا سلى ضربت ابنته بالدف وتحدث الناس بما يردن في البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقل إن ينا سلى إنسى تدوكو دندفة تيتفقاوا mata su yi ta hira su yi ta surutu a gida amma bai san ma mai ake ba baya fahimta komai ya shiga cikin sallah ce kakan zantar da kanka a sallah a tuhaddithu nafsaka bis salah bis salah kakan kawo wani abu a ranka a sallah wa kai yace na'am bi wuqufi baina yaday Allah azza wa yayin da nake sallah bana tuno komai sai ranar da zan tsaya gaban Allah bana tuna komai sai cewa tsaye nake gaban Allah a lokacin wannan shine tunanina wa mansarifi ila ahadid darain sai kuma in tunanin in an na mutu ina zan je wuta ko aljanna aka ce fa hal tajidu shay'an mimma tajidu min umuri mimma najidu min umuri dunya kakan ji irin abinda muke ji na al'amuran duniya kai in kana sallah ko irin abubuwan da suke bujuro mana kai ma kakan ji wannan yace la an takhtalifa al-asinnatu fi ahabbu ilayya min an ajida fi salati ma tajidu ce a sa mashi a sassoke ni ya fi min sauƙi daga in rika jin abin da kuke ji na al'amarin duniya to ire-irensu suna nan da yawa suna nan da yawa tarihinsu yana nan da suke da khushu'i a sallah saboda ka sallah a wajen su raha ce dama Allah cewa inna halaka biratun illa alal khashi sallah tana da girma tana da nauyi tana tun yana jin nauyinta da girmanta da takurata amma Allah ce illa alal khashi sai masu khushu'i wannan masu khushu'i su kadai ne Allah ta'ala ya ce za su rabauta kuma qad aflaha almu'minun sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne za su rabauta su masu khushu'i sai kaga khushu'i a sallah wani abu ne wanda yake ba kankani ba malam yace fa salatu hadha al-hadiri bi qalbihi alladhi qurratu aynihi fi salati hiya allati tas'adu sallar wanda yake halarto da zuciyarsa alladhi qurratu aynihi fi salah wanda yake samun farin cikin sa a cikin sallah sallar sa hiya allati tas'adu wa laha nurun wa burhan take yin sama yayin da aka gama take sama tana haske kuma ita za ta zama masa hujja kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam salatu nuru wa burhan za ta zama masa hujja ranar gobe kiyama shi idan bawa ya kasance yana yin sallah yadda ya ga dama to abinda zaka suranta al'amarin ita sallan nan ita muke gabatarwa ubangijin yayin da muke tsaye gare shi sallan mu muke gabatar masa duk wanda kake girmama shi kake ɗaukan shi da daraja da mutunci da ɗaukaka kakan so in za ka gabatar masa da wani abu na kyauta kakan so ka gabatar masa da wani abin da kai ma a gurinka abu ne mai daraja haka ne abu ne mai daraja in sutura ce in ma menene za ka gabatar masa da shi za ga abu ne mai kima saboda mai saboda darajarsa da yake a gurinka ba za ka so ka ɗauki tsummo kara ba ya gaggu ya galgalallu ka je ka ce gashi ka kawo wani babban mutum ko wani babban basaraki ka kai masa tsummo kara ka ce gashi ka kawo masa kyauta ba za ka yi haka ba to kakka manta haka fa sallarka kana gabatar da ita ne gaba ga ubangijinka kakka so ka gabatar da wata sallah ya galgalalliya ka ce ga ta ita ce ka kawo ubangiji kana ga akwai girmama wanda kake kai masa wannan a cikin zuciyarka akwai girmama sa babu shi yasa malam yace malam yace hatta yastaqbila biha ar-rahman azza wa jalla فصلاه هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاه هي التي تسعد sallar wannan da yake halarto da zuciyarsa a cikin sallah ita ce take yin hawa sama walaha nurun wa burhan kuma tana da haske tana da tana zama hujja yayin da muke sallah mala'iku suke daukan sallah nan suke gaba ga ubangijin sa sai da aka ce tajtami wa alaikum yata'aqabuna fikum mala'ikatul layl wa mala'ikatul bin nahar a lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar waɗanda za su suka suka zo da asuba za su za su tafi da sallolinku da kuka yi na daren wanda suka zo daga nan kuma lokacin la'asar wanda suka zo suka karba aiki su kuma za su tattara waɗannan su kuma su tafi da shi to ka sani abin da ka yi na sallah a wannan lokacin a yadda take haka za su tafi su bijirar da ita ga ubangiji saboda ka ji kunyar a bijirar da wani abin da yake mara kyau mara nagarta a gaban ubangijinka kai kake da bukatuwa a gurinsa ko da yaushe to ya kamata ka rika gabatar da abin da in ka zo da bukatarsa Allah ta'ala ce wannan mai matsayi ne a wajenmu a biya masa bukatarsa wannan yana ganin girmanmu a biya masa bukatarsa amma ba ka ganin girman Allah ta'ala ba ka darata shi kuma ka tsaya kana neman ya biya maka bukatarka malam ya ce fatakulu hafizaka Allah hatta yastaqbila biha ar-rahman har ya fuskanci ubangiji da wannan sallar tashi fatakulu hafizaka Allah kama hafiztani sallah ta ce ka tsare Allah ya tsare ka kamar yadda ka tsare ni wa amma salatul mufarrit al-mudayyi li huquqiha amma sallar mutumin da yake mai sakaci mai tozarta haƙoƙinta wa hududiha da iyakokinta wa khushu'iha da khushu'inta fa innaha tulaffu kama yulaffu thawbul khaliq ana nannaɗe ta a ninninke ta kamar yadda ake ninke tsohuwar tufa wacce ta zama tsumma ta tattake wa yudrabu biha wajhu sahibiha a buge ta da jefo ta a fuskar mai ita wa taqulu tace dayyaka Allah kama dayyatani Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni Allah ka kiyashe mu saboda ka kula da sha'anin sallah wani abu ne wanda yake mai girma khushu'i a cikin sallah shine sinadarin kyan wannan sallar da kuma yadda za ta karbe ta Allah ka sa mu dace abinda muka yi na daidai Allah ka ba mu lada na kuskure Allah ya sa Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh